إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yau muna talata 22 ga wata na safar hijira shekara 438 wanda ya dace da 22 ga watan 11 shekara 2016 gashi Allah subhanahu wataala ya hada mu a markazu ahlus sunna wal jamaa wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar insha Allah yau za mu yi darasi na 85 a wannan littafi alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz muhara bayani na kitab hajj yau insha Allah za mu yi bayani akan hajju sabi wal abd matsayin hajjin ƙaramin yaro da bawa ya fara da cewa la yajibu al-hajju ala sabi wal majnun liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam rufi'a al-qalam an thalatha عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن السبي حتى يحتلم wannan bayani baya gabata a takaice abin da yake wannan ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi bayanin tarjamar shi bai wajaba ma'ana hajji ba ta zama wajibi ba a kan ƙaramin yaro da mahaukaci ya ce ya wannan magana dalilin faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam rufi alƙalamu an talata an ɗauki alƙalami ga mutane guda uku wanda kenan ba sa cikin ɗora ibada ta wajibi a kansu ya jero mutane uku ce anar majanun hatta fi mahaukaci da abin da ake kira na ibada an dora ma bawa almukallaf to yaro mahaukaci bai cikin lissahi wa'anin na'im hasta staqis haka wanda yake cikin barci shi ma dan ya wata hayaniya ya wani aiki a cikin barci ba a kama shi da laihi har sai ya halka wa an sabi hatta hatalim haka shi ma karamin yaro sai ya balaga kin dalilin wannan ruwaya ta sa ki ne maganar hajji ba ta zama wajibi ba ga karamin yaro da mahaukaci ya ce wala yajibu ala al'abd li'annahu ghairu mustati' linshighali bi khidmati sayyidi shi kuma da aka yi magana bawa babu hajji akan shi saboda bawa iya cikin wanda ba su da istita ba su da ikon kansu bai mallaki kanshi ba don yana kula da hidimar mai gidan shi shugaban shi in shi sa wa'annan haji ba ta zamanto wajibi kansu to amma zai yi yaro da hali ya yi haji ko bawa da mai gida a je a yi aikin haji iya matsayin bawa to ya matsayin hajjin da suka yi da ya haji iya yaro wanda ake cewa ya wale matsayin ya wale kuma matsayin ya bi samanin bahaushe ya ce ya wale asalin iyajin kalmar a wajen balarabe ce ya walad ya walad to su kuma suka ta ya wale hausawa asalin daga yana ya walad ya walad ya bint kuma yarinya ya bint balarabe ta shi kuma takaru in je ɗaya cira kurin hemi da abin ya wale in ce ya wale karamin alhaji ya fi karamar hajiya asalin abin daga ne hutu kenan ya wala ce suka ce ya wale a takaice ya wala ko ya bikin shi dai duk wanda ya haije yana karamin yaro ko karamar mace kenan ya karama matsayin hajjinsu in suka yi ko bawa ya yi ya ce wa'iza hajjasta biyu awila abu sa hajjuhuma idan karamin yaro kenan ya wannan za mu ce ko bawa suka yi haji haji ta yi haji sunanta haji amma wala juzi huma anil farida idan balaga sabiyu a urutukal abd wannan haji ta yi amma ba ta ɗauke musu kambacin farilla da allah ɗora musu don haka idan bawa idan yaro ya balaga da ya haji ya karami ko yaro ya balaga ka yaro ya balaga ko bawa ya sami yanci wannan biyan bayan sun haji ko bawa ya sami yanci ko yaro ya balaga bayan ya haji a da ya ce ga matsayin hajinsu wannan ba ta ɗauke musu ta farilla haji ta yi amma ba ta maganin farilla mai hujja kan haka ya hujja da ruwa da imam musulmi ya rutu haka abu dawud haka imamun nisa'i kenan abin da tabbata yace an ibn abbas anna mar'atan rafa'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan fa qalat al hadha hajj qal na'am wa laki ajr abdullah ibn abbas ke cewa radiyallahu anhu wata mace ta dagawa annabi sallallahu alaihi wasallam yaranta irin yaro domin an zo ne cikin tawaga ta aikin alhazai wanda na zama cikin busan shi ma amma an zo aikin hajji ana gama ka hanya ya zo nuri suka ce ya ce suwa ya ce kai wane ne suwa ne ne shi ba san kowa annabi ya ce tawaga shi kowa tawaga ya zo aikin hajji wani su wani wajen ma ce su kai kuma wane ne ya ce muhammad rasulullah kira ya san ma shi ne mazalama wasan shi wasan shi ma da'awa ta kai garin su ta kai musamman shi kira an ba za ba kai waye ya ce ma'ar rasulullah a nan ta ce mutum a nan ta ce ya rasulullah ali hada kayan ta zo da yaron ta kasa mutum da ta zo da ɗan ta mai haji ya rasulullah ali hada haji shi ce na'am wa laki ajar iya da haji kuma kai kuma kina da lada wani shi ne hujja kenan yaron karamin haji ta yi wa an wata ruwaya wadda mana bai haƙi haka cikin ruwan galil albani ya tabbatar da ruwayi shi ne daga abdullahi bin abbas kin wanda kan labarin ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyin hajja thumma balag fa alayhi hajjatun ukhra wa ayyuma abdun hajj thumma utik fa alayhi hajjatun ukhra cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma sabiyin hajj diyarin da ya haji sun balag kuma ya yi mana ya balaga bayan yarinta fa'alai hajjatin ukura wata hajji daban ta hau kan shi shi ne hujjar na bai cikinan hajji ta yi waccan amma kuma in ya balaga sai ya ta farilla kina waccan ba farilla ba ce haka wa ayu ma abdun hajja haka duk bawan da ya hajji sun utik kuma daga baya ka yantar da shi fa'alai hajjatin ukura an ɗora mai wata haji daban bayan wannan ta iya bawa wannan shi ne hujjar da ya ambata maka a baya yaro in yi haji ta yi haka bawa in yi haji ta yi amma ba ta ɗauke musu hajin farilla gana kenan kuma wannan yana ba da ƙarfin gwiwa ga muka da gidan misali yara shi ake kiyasi dukkan kenan sauran ibada yaro in yi ibada iya da ibada kowa ya samu ladan sa shi hanya kuma yana da ibada wadda yi ta ta ibada Allah za ba shi lada kai ibada ka sa shi hanya ka samu lada yanzu ya ce mayan istita'a cikin bayani da muka yi na haji akwai iko damar zuwa aikin hajjin ya ce minista alai sabila ko minista alai sabila hajjin wanda ya samu iko to me ikon daga istita'a me al-istita'a yace al-istita'atu tatahaqqaqu bis-sihhati wa milk wa milk ma yakfi li dhahabi wa iyabi fadilan an hajati wa hajata man talzumu nafaqatu wa bi amn at-tariq istita'a tana samuwa a samu tabbacin lahiya kana lahiyar gangar jiki wa mulki ma kafi li dhahabi wa iyabi kuma ka mallaki abin da zai ishe ka kai je ka dawo ba tare da ka je kana bara kana maula ka samu guzurin zuwa da zarwa lahiya lau fadilan an hajati abinda ya huce kenan sama da bukatar ka ta yau da kullum ta dole kuma ga wani abu daban wannan aikin haji ne wa hajjata man tanzimu nafaqatu da buƙatar iyalanka wanda wajibi ka ciyar da su buƙatar ba aikin hajji kamar iyalanka suna maula suna roƙo suna bara su ma ya kai garantin abin da yake nasu na ci da shakin su har ka je ka dawo kasa zamanto yauni akan wani wannan shine kenan iya daga cikin istita'a duk da a yanzu akwai ababe yanzu misali ga lahiyar ga kudin ga komi ba ka samu visa ba eh dole ga lokaci ya gawa ba sai da in ba visa ga shaji kun ka sha mai doka kenan visa tana cikin su ko ba ta rubuce mun sa akwai ta eh za a kwata mun lati to kaji ya gama hudu mai doka ka sa rubutun gaba daya da kai ga jidda za mai doka ko an sa ka ji ga mai doka kaida ce a wasu nasa wani ana iya baka yi ta maka ta yi kai ta ka da an gaje nigeria ke da ana yin ta jefu kai a yi kama amma takardar banza kuma yana ba a matsaya ce abu da ita ma dai duk da abin da ce yin shekaru dole kuma ana ta banza allah ke yi mun ta zuwa a rafar muna a rafar muna cikin a rafar kin ba aka aka aka mata kadda muka bada kwanin ranar shi muka bada aka muku bude ga shi zigi ya komi wanda yana shi dai in matsalar dole shi da abin da ya zama tohe da shi ko nan hikka ta zanawa iya wata na kawo samun abu da abin da hai da shi za ka ta yi haji kenan an baka samu damar shi ba ta hauka ba kuma magana kenan amma shitaratu siha a ya ce bayan ya yi maganar samun ciyar da wanda yaunin shi ke kasanka ya ce wa bi aminin tariq kuma hanya lahiya lo babu yan hushi in iya misali hanyar akwai yaƙi misali ba damar ta iya ko akwai yan hushi a hanya ba damar ta iya ai akwai musu zuwa jirgi amma za su ta yi in kamar hanyar kawa kwan ta yaka ta ta iya in hanya ba lahiya shi ma ta ɗaya ne kai mu ta hauka ba ya ce an mashitiraku siha wannan magana da ya maka ta cewa sai da lahiya da aka kama hujja fali hadis ibn abbas anna mar'atan min khas'am qalat ya rasulullah إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فحج عنه قال حجي عنه رواد إمام البخاري يروته هكا إمام مسلم إمام الترمذي هكا إمام أبو داود سنزود رواية كده إمام أبو داود الترمذي نسائي بن سنكار رواية بايان إمام بايان هكا تعالى متفق عليه كنا حجة شيء abdullahi bin abbas kita wata mace cikin kabila ta hasa'an irin ta kace ya rasulullah inna abi alatul hajj shekhan kabiran faridul hajj mana haji ta hau babana amma kenan haji ta zo an farta haji amma ta san babana ya tsuwa eh faridul la ba faridul ta Allah ta haji ta san babana amma shekhan kabiran yayi shekaru kwarai shekarun ruwan da ce lasa ji a nasar alarrahila bai iya zama kan abin hawa su a can dabba ce raƙin gol abu bai iya zama a kan abin hawa wanda zai ta yi amma kuma hajji ta kama shi dalilin ta ce ta ce fauhajju an zan mai hajji kenan za a mai hajji din da bai iyawa ya ce hujji an kimishi kenan shi ba sai ba tun bai iyawa tun ba lahiya kenan ta ɗiye tana iya mushi shine shine hujjar wa wani mara lahiya wanda bai zuwa aikin haji haji eh ba da kudi ko abar kudi aje a mai haji ta wannan dalilai ne ake kawowa na yin haji ga wani da wasu dalilai daban ban da wannan da yi maganar mulkin abin da zai ishe ka da kai da iyalanka wanda kake ɗaukan ɗaune su ya ce wa amma minkum ya kafi fadilan an hajati wa hajata man talzimu nafaqatu magana da ya baya ta cewa sai ka mallaki abin da zai ishe ka sama da buƙatar iyalanka da kai da iyalanka ta yau da kullum maganar da yi dalilin haka ga hujja kan haka ya karuwa da abu dawo da ya ruto haka ba cikin ruwa galil bayan tabbatar da cikin ruwa galil ya ce fali kauli sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yudayi a man yaqut ya isa wa mutum zini lahi kada ya ishe ka na ka tozartar da wanda kake ciyar da su ka bar iyalanka ta yi wani aiki daban ka ce suna aikin Allah su kansu ibada ce wajibi ne kanka da ko wanda yau na abun zai ce wani ya bar mu Allah a ba haka ba haka ba haka wani bai cikin imani ka ba sanar tunanin wai bar mu Allah iyalan shi haka Allah ya ce wannan aqida ka ce bai cikin zabu kaida ta addini ka bar mu Allah ana kuma sanar tunanin wasu bar mu Allah ba haka bane ba ka bar Allah ba kai sabki abin Allah ya dora maka yadda ka ta yi kuma Allah sai ya kama ka layi ne ka bar iyalanka cikin matsala ka ce ka bar mu Allah ba haka bane ba kai abin da yake wajibi kan kai shine kenan ka dogara ga Allah ma ka bar abin da Allah ya dora maka kace kace ka bar mu Allah haka bane ba shine hujjar ta cewa kenan tunda tozartar da wanda kake ci da shi laifi ne kenan wanda idan baka damar barin abincin iyalai ba ba su abin rayuwa kenan ba ta zanto wajibi a kanka ba wa amma shtiratul amani fal'an fal'an إجاب الحج ما عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا domin da aka ce samun lafiya a hanya kowa sani wajib a ce an mai da an dora ma hajji wajibi dole ya kaje tare da hanya ba lahiya kinan wani abu ne kenan an sa ka ka cutar da kanka shi kuma cutar da kai shari'a ta kore shi ta sa kanka cikin hadari wala ta kulli yadukum illa taruka wannan lahi ne yanzu sai hajjul mar'a yanzu nake na magana hajjin yaro karami da mahaukaci da bawa ba ta zama wajibi kansa ba amma shi mai hankali da shi bawa in suka yi haji suna da haji amma ba ta ɗauke musu hajjin farilla magana kenan duwan da ya balaga a cikinsu in yaro ya balaga ya sabuwar haji ya sabuwar haji bawa ya zama ɗa ya sabuwar haji ya ce sai hajjul mar'a matsayin ita kuma hajjin mace ya ce idan tawaffar shurutun istita'atul mazakurat fil mar'a wajaba alaiha alhajj karrajul tamaman da abinda muka ambata na sharuɗin zaman hajji ta zama wajibi to idan mace ta gama su gaba ɗaya ita ma ta zama wajibi a kanta إلا أنه يشترط في حقها شرط زائد إلا إتمتي أن قارا ونشرئي دعك قارا أكان صورا تنادى قاري ما شرط دعك دورا وهو أن يسحبها زوج أو محرم أما جيك ديبا يزمنتو تنا تاري دمجنتا كون محرم ɗanta ubanta uwanta ƙananta din dai wanda yake muharramanta ya zama to tana tare da su fa'in lamutajin falisat mustati'a in kuwa har ba ta samu mijinta ba ya ta ba ba ta da muharrami to wannan tana cikin wanda ba ta da ikon zuwa aikin haji ko da kudinta ko da kudinta ba ta mawajibi kanta ba duk komai kama zai kama dogara daɗin fikir kenan ta malaman sunna wannan bayani da ya maka na mace dole ya ta samu miji ko muharrami bayan wancan sharuɗa ya ce fa'ani bin abbas ƙar sami'utu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙun la ya khalwannan rajul bi mar'atin illa wa ma'adu mahar ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن مرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في قدرة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع مرأتك وأن الرواية إمام البخاري يا روته حق إمام مسلم عبد الله بن عباس كي يتوى يجي منزع الله صلى الله عليه وسلم إيه يتوى la khalwan rajul bi mar'atin illa ma adu muharram kadda annabi kan bayani wa'azi nake ya bayani kadda namiji ya kaɗaita da mata in babu muharrami inda muharrami tare da ita kuma kadda mace ta yi bulaguro sai tare da muharrami annabi ya wannan bayanin ashe a bayanin da ake ya shahi wani sai faƙa marajul ya wani mutum ya tashi a cikin da ake magana ya ce ya rasu ya manzan Allah inna mar'ati kharajat hajatan mata ta ta wuta aikin haji wa ni kutubtu fi gazo ta kaza wa kaza ni kuma an rubuta ni zuwa yake kaza ina cikin wanda aka rubuta cikin diwan ta yake kaza kuma ta ta aikin haji kina bin shi sai na tamshi in talib maza kenan ka bar zuwa jihadin ka fita daga cikin layin tawaga ta yakin hujjama a mataka ka je ka yi hajji da matakka kaga nan kenan mata hajji inda ba ta gadara ba ce ta gwandagi wuce ba a ce miki hajja ba ta hauki ba ba ta hauki ba nan duk da ana kawo masa'alar in kamar da cikin misali da ke kawo in akwai rufuka amina a akwai tawaga amintatta turin magana ba ta samun shiga akwai tawaga amintatta irin ta sahabbai sahabbai ne kuma a jagorancin imma abubakar na gada tarkon nan umar ne umar ne tarkon da ta yi a jagorancin umar da sauran sahabbai aka kama hanyar da ma'anabacin maza kabita ya bar jihadin da aka rubuta shi ka bi bayan matakka amma an bi zaren wacce a shi dama wayan ya dama muna wuce nan aka ce abin da yake dama na ɓarɓar da sauni kina kan haka gaskiyar magana kasa an za aikin hajji an fasa aron biza ba aron biza aikin hajji bisu yi bisu bisu matsayin ya a umara ka aron biza saboda sai mata amma hajji suna bari ba binciken mace sai da miji an taɓa yamma abin aka bar shi gaskiya ya umara suke matsawa kan wannan abu kenan a takaice dai nan iya karantar da kai da mace da haɗarin kaɗaita da mata wanda wata ruwa ya magana ma cewa duk wanda yake da imani da Allah da ranar lahira kai ya kaɗe ta da mata in ba maharaminta wata ruwaya cewa in suka kaɗe ta ilakan shi ɗan salisu homa sai shaidan ya zama to na uku ba wani imani za ka ambata wata yadda da za ka ambata ka ringa kaɗe ta da mata a ɗaki ko biyu ba maharaminta ba wani imani za ka ambata kana da shi baka da wani garanti ga shaidani wani abu ne a aikace in wannan ya kaɓa na da yawa cikin al'umma wanda suke ga malamai ne irin masu kaɗaita da boka da mana ta wani ɗaya ne a masala yin maganar sha'awa ina tarauta na abu abokan gwamnati allah shigar shigar ta mashi ana maganar magana ta kaɗaita da mace wane ne in kaza ne ya ce za ka ji wannan ya ce wannan haraka ta sha'awa ta mace ya ce da malam da alhaji da shugaba da wane ne ce da ɓera da ɓera duk ɗaya suke ana ce ba magana wani wani a bangaren sha'awa fa wani ka ce wani kaza ne kowa kakka kusanta kakka da abin da kace na kaɗe ta zai kama ka ɗari ka kusanta kuma bakin ka imanin ka da mace ka kusa maka ta wurin bakin imanin ka kakka kaɗe ta kai da ta ɗaki kuma yawan abu ne da yawa ya wakana an anna da yawa ta wakana kuma daman shaidan kai kinwa haka nan kakka yin shi ne lahi wannan za ka yi mutane a yau don kin Allah suna magana wasu sukan makarantar mata namiji ya ka samu wannan wanda yake magana ya ka samu shi ba maganar makarantar mata ba ya shiga ɗaki ya siki kasari ko labule da matan mutane a nan yake cin abinci abincin shi kenan ya siki kasari kuma kwasa dauna al'ada damu kuma matsalai duk irin masu wani aikin malamai da mamine ne matarsu ma ba wani ba bata uzurin shiga ɗaki in yi tare da wata kone zai gyara murya da mutum ma al'aham ba mai shiga da mutum to kaga wannan kai kana suka makarantar mata da malamin da mata ne ba kaɗai taka cikin jama'a ba a ɗaki ba mutum yana sukan wannan amma kuma shi kuma ya shiga ɗaki daga ce sai mace ko ke matar kin je kina neman wa a miki addu'a to wanda yake ɗan ta'adda wanda yake cikin fushin Allah zai zai roƙa miki Allah wani shi abin da kake wannan zaman da kuke kira shi a cikin fushin Allah yake to ya zai wanda Allah yake fushi da shi kuma ya roƙa miki Allah kan buƙatar ki mata ke roƙa kan haka nan sai gidan mu malam ne da shiga daki a karo kasari ko labule to a lokacin da cikin fushin Allah kuke mu'amala karshe ta haramu ce za za kuma san biyan bukata wajen Allah kuna cikin laifi ga kaɗai taka ga dama kin samu ga ita za ni unguwa za ni gidanmu kuma kin yi kwana to haka ne kiwa Allah sa a gyara kinan da yanzu muna magana mace ta wannan abu mace haji ba ta zama wajibi kanta ba matuka ba muharrami kuma ba miji tare da ita sai alhajju alal faur irin wannan mai ake cewa to an je haji ta gaba ta yi ba wannan kuma maganar haji daban kuma lahi daban aka ci ya shiga ciki amma cewa ba ta hauta ba alhajju alal faur maganar haji ana son ta kai da gaugawa da ka samu dama kaka bar dama ka ce naji naji naji wajibu ala man istata'a al-mubadara bil hajj wajibi ga duwanda ya samu wannan cikakken iko dukkan wata condition ta gamu komi ya gamu duk sharaɗa sun gamu to matuka an samu wannan sharaɗan a wajen ka kakka yi jinkiri wajibi ka je ka sarki ta ya ce ya wannan magana liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam man arada alhajja falita'ajjal fa innahu qad yamradu almarid wa tadillu ad-dala wa ta'ridu alhajja tardin haja ya ce wannan ruwa da ibn majah ruto ya ce fadar annabi sallallahu alaihi wasallam man arada alhajj falyata'ajjal duk wanda yake niyyar haji manzo Allah ya ce yayi gaugawa mana je sabki ta fa innahu kad yamratu almarid yakan yi wani rashin lahiya a samu cuta ta gitto wata dillu dala abun hawan an gana dabba ka ta hawa ta bace ko tana a ce an soke visa ana ana ko visa gaba daya wani abu da bai gido misali ko jirage abu da nan daban su a can da dabba ce ya ce iyawa dabba ka taba ce wata arzul haja wata dai bukata da gitto da kan baka dama tahiyar kin da ka samu dama maza kama hanya ka je ka sauke farilla illa karkashin wannan akan maganar alfawar abu na samun matsala a yau ta maganar uwaye wanda sai in samu kudi wajibi ya biya ma uwaye eh yan uwa haƙƙin uwaye wajibi ne ɗaya wajibi ne amma duk abin da yake na ibada ne Allah ke magana da bawa kai karan kanka kai da farko kai Allah ya ɗora ma da farko da kai Allah ke magana idan ka sabke abin da Allah ya ɗora maka ka yi magana uwaye daga baya wannan haka don aka samu matsala balai ga uwaye su ce ya je hajji bibiyar ni ba ya kamata uwaye su gane idan Allah ya wani ma ɗanka hali a shi Allah ke ma kai bata hauka ba da farkon su bata hauka ba tun da bakar halin shi amma Allah ɗora mishi wata farilla cikin rukunin musulunci iya tana ɗaya cikin rukunai guda biyar na musulunci to shi yanzu wannan yaron ya samu halin da komai ya cika kenan Allah yana neman shi ya je ya sauke farilla ta Allah ba haƙi ba na uwaye a ce ya biya musu a nan ba ta hau bai biya musu su ba ta hausa ba kuma shi ba dora mace ba ya biya musu shi ya kamata ya fara zuwa wannan haka ne ta ta ba ce ba ta ban sanyi amma dan da mutum ya sani an kai ne uban ka san kaka maza ma dan ka ce layi haka ne kaida shi aka dora ma in ya sabke ta kwan kuma gaba ya biyo baya uwaye a biya musu wannan shi da kenan hujja cewa kenan ayyata da gaugawa yanzu sai al-muwaqit lokatayya da ya dace a je aikin hajji lalle miƙat ya ce almaƙit jama miƙat lokaci ko wuri ya ce kamata mawa'i da ko mi'ad don bina'in kalmar ɗaya ne wahiyar mawaƙitu zamaniya akwai wurare na zamani a zamani kaza za a yi ta wa mawaƙitar makaniya akwai kuma wuri kaza za a ɗauki hajjan da wurin za a yi ta kenan akwai wurin da he zamani kaza ake ne aikin haji sai a wuri kaza ake ɗaukin ne aikin haji duk wani an tsara da wurin ɗaukanta da lokacin watannin yinta ba za ka yi ta ba a zaman da kake so kuma za ka ɗauki ne ta ba a wurin da kake so an wa kowane wurin da ake lokacin da za a yi niyyar aikin haji da sunan aikin haji da lokacin da za a yi da wurin da za a yi niyyar aikin haji da wuri da zamani kowanne sai an samu za ta zama haji ya ce almuwaƙitu zamaniya war lokatayya na zamani da lokaci ya ce ƙala ta'ala ya sa'alunaka anil ahilla ƙul hiya mawaƙitul nasu wal hajj suna ma tambaya kan maganar hikimar jinjirin wata-wata ya zama ƙato ɗan ƙarami ɗan ƙarami iya cika iya cika ya zama toron ya kurtu gaba ɗaya kuma ya rage ya rage me ma'anar me hikimar yin jinjirin wata daga baya ya kammala me wannan hikima suna mazala tambaya kan me hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya tsara wata iya ƙarami ya koma babba kuma ya sake ragewa me hikima ta haka Allah ce ƙul ka gaya musu he mawaƙitin linnas wal hajj amin Allah ba mazan Allah asa ga amsar lokatai ita ce da lokacin wata za a gane wata kaza ya mutu wata kaza ya hau ke Allah ya wannan dan saboda randebu da lokatayya kusan lokatayya na shekara sauransu kuma kusan cewar hajj kuma da kusan lokacin haji kusan lokaci na zamani wata kaza a kwana kaza kuma kusan lokacin aikin hajji ya yi shi ne hikimar da Allah ke wata ya rage ya cika wannan hikima kenan waƙala ta'ala ya ce alhajji a shurin ma'alumat ya gaba kenan don can kawo fahimfar da fiye da hajji ko talafa talafa suka wani wani zafi alhajji kenan alhajji a shurin ma'alumat hajji wasu watanni ne sanannu ma'alumat yan wa'annan za ka ba wanda yake aƙidar babu hadisi wahala allah ce alhakashin ma'alumat hajji wasu watanni ne sanannu faman farda fi hinnal hajja fala rafasa lafasa kula lulaci zafin hajji hajji wasu watanni ne sanannu duk wanda ya ɗauki ne hajji a cikinsu kai abin sha'awa kai ji fasikanci kai jayo to kashe da ko to za a tambaya duk tun daga bakara hannasi ko tun daga fatiha hannasi wa zai kawo maka ga watannin na aikin haji babu babu kama su kuma ce ma'aluma ya matanin ashirin hurum arba'atu hurum watan hurum na harama da ciko ya ce watan hurum na harama to wannan wata na harama da Allah bata shi ma a ina da karanta Qur'ani kuma Allah ya ce ku kiyaye su duk wanda watannin harama guda hudu da watannin hajji da Allah ya bata kuma ya ce ma'lumat kuma alhali babu shi a nasin Qur'ani gaba ɗaya babu ka dole ka koma sunna ko ka shiga hayaniya eh dan shi ko sunna ko ka shiga hayaniya kuma na gada ba ka cewa da haka mun gada irin kakannu wannan dole kenan kaga wannan iya karanta da kai Allah subhanahu wataala yana magana iya iya tabbatar muku da aiki da sunnar manzanku da karantarwar manzanku don bai ambata muku ba kuma da yana sarsan iya cewa utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu an ba alqur'ani da wani abu kamar alqur'ani kenan wani ya tabbatar ma kenan akwai wani wa'ayi kuma Allah yana kusidaran shi iya aiki da shi kurin nan kurin ta aka yi ashirin ma'alumat wata ushanni ne kuma tsanannu kun biya mace su ba kun san annabin kwasa ya sakanta da ku annabi ya mato su ya biya su ƙarara to wannan shi ne kenan hujjar kenan mawaƙitar zamaniya kenan akwai lokaci wanda zamani ya a shi ne za a yi niyyar aikin haji ya kama ka wannan ayoyi ta asalin hikimar jirjirin wata kuma shi Allah cira haji wasu watanni ne da Allah ambata sanannu qalibin umar ashurul hajj ga sanan shawwal dhulqa'ada ko dhulqa'ida wa ashr min dhulhijja watanni na dokan ne aikin haji shawwal watan sallah ta azumi da dulka'ada da kwana goma na watan zulhijja su ne watanni na harama a ciki kenan nan menene duk da akwai sauran ayyukan haji a bayan ashara amma duk wanda ashara ta huce bai sabka ba arfa aka tara ga wata asuba ta yi baka da haji agar ta yi farfafiyin alhaji wanda ya faranta haji a cikinsu kinan waɗannan lokatayya daga wannan farkon shawar zuwa tara goma da wani ya ita turija ita arfa arfa tara ga wata ake arfa kuma hikima ta Allah ita arfa aka ce ita ce daranta wanda daranta iya bin wunin asalin wuni da kwana dare ake farawa ta kun ayi wuni zai misali yau muna talata da dare ko to ya a ce yau daren laraba laraba daranta ike farawa sai an yi daranta ta kun hai a laraba wunin laraba zai yanzu a ce daren juma'a shi daren juma'a alhamis in za ka yi ganowa da kullum da ake farawa yanzu misali muna cikin sha'ban yin ga wata ramadan yanzu a cikin yana muke a cikin wata muke dare ya hawara yanzu dare wata dare ya hawara haka yake to amma ita arfa aka ce ita wun daranta iya bin wannan wuni kenan an baka dama yau misali za ka yi makar aikin haji yau kasa ka samu dama kasa baka a aeroportin jidda rattar ga wata arfa kana iya zuwa ka je ka yi huce ka je ilin alfa kahin keto alfajar inda ka sabka arfa ka sabka kasam haji kuma ka zuwa shakalai kuma ai komi da kasam haji haji a ƙarshen dare na rana inda ka sabka kun gani ka zaba kuna kasu ko da minti da kun na zuwa arfa ko kuma ka samu mota kuma ka zo ka zuwa yan muzdalifa hajjin ka ta yi kuma kenan karshen ta kaga an shiga kenan gawa a ce daren goma ko to wannan su ne lokatayya da aka kayyade aikin hajji wa qala ibn abbas min as-sunnah alla yuhrim bil hajj illa fi ashhur al hajj iya daga cikin sunna wannan ruwa Imam Bukhari ya rubuta iya daga cikin sunna kada mutum ya yi haramar aikin haji sai a cikin watan haji wani mene ne mun zai ce maka to ni dan na ji yanzu tun azumi na ne haji na mai matsalai ta bai cikin sunna bai da cikin sunna haka wuri da aka ce a yi niyya an ce misali zai niyya misali daga misali daga zulu ilefa a wani tun daga madina tun daga gari in yi kana a shi wani ce imam malik me ina niyya daga nan gari ya ce haba malaka ce ai sunna ya gaji wajen mikati ya ce yan miliyoyi ai na kara aji alheri na kara na yi yan miliyoyi na kara miliyoyi cikin aiki cikin niyyata ya ce ina matsoron fitina malaka ce ina matsoron fitina malaka ce Allah ya magana fata da zai khalifu da namuri an sai mutum asali ba da wannan magana ina matsoron fitina ta same ka ana gama sunna ka ce ba bukatar shi a wajen kamar ya karin in kiruruwa na ko in je yana jiri kaza tun daga nan in yi wannan ƙarin da wani ya gashi kamar ƙarin alheri ne ma daga ce ina masu tsoron ta shiga cikin fitina ta sa a umarnin ranar salata lama kenan a ƙa'ida ba a niyyar aikin hajji sai a wannan watanni ba a yi kahin ko baya yanzu bayan mun yi almaƙatar zamaniya sai almaƙatar almakaniya lokatayya na wuri wani sai a wuri kaza yadda sai a zamani kaza za a yakin haji haka shi ma sai a wuri kaza ake talbiya ta aikin haji hujja ya ce alibin abbas ƙara inna nabiya sallallahu alaihi wasallam waƙata li ahalar madinata da hulaifa wali ahalar sham a da juhufa wali ahalar najad ƙannar manazil wali ahalar yaman ya lamlam waƙal hunna lahunna ولمن أتى عليهن من غيرهن مما أراد الحج والعمر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة عبد الله بن عمر رواية إمام البخاري يروتو حق إمام مسلم إذن سو أبو داود سي إمام النسائي abdullahi bin abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli madina dhul hulaifa yawa mutanen madina wuri na ɗaukar niyya dhul hulaifa wuri na sananne in kun daga madina za ku tsaya dan niyyar aikin haji wali ahli sham aljuhufa mutanen sham su ne aka musu juhufa daga nan za su ɗauki niyya ta aikin haji in za su zo makka wali ahli najad kanna manazir mutanen najad su kuma kanna manazir shan wurin sananne a can bangaren riyar ke bangaren riyar wali ahli yaman ilamlam mutanen yaman ba su yi niyya a wannan wuri ilamlam to wannan wuri da aka ambata a nan zulhulefa jufa kanna manazir lamlam kenan to bayan wannan wurin guda hudu ya ce hunna da hunna wannan wuri ga 'yan wannan wuraren da aka ambata hunna da hunna sunan damirin hunna ma'ana almakai wannan wuraren da aka ambata guda hudu na lahunna na 'yan wannan wuraren ne kuna 'yan wannan karakara ne su aka kayyade ma wannan wuraren ya ce wani man ata alaihinna da su 'yan wuraren da aka ambata 'yan madina 'yan sham 'yan najad 'yan yaman to wanda aka so aka ambata lalle wannan wurin shine wurin niyyarsu amma kuma waliman ata alaihinna da duk wanda ya biyo ta wannan wurin min ghairi hinna wanda ba 'yan wannan wuraren da aka ambata ba duk mimman aradal hajja wal umra duk wanda yake ne aikin haji ko umara ya zo ta wannan wurin ba ta kai ba dan shan bane ba kai ba dan madina bane ba kai ba dan yaman bane ba kai ba dan nace bane ba duk wanda ya biyo ta nan zai shi aikin haji a nan zai dauki niyya to yanzu mu a nan babu sunan afirka babu sunan masar balle magana magana ko to mu namu jufa ce damu jufa ita ce ta mutanen duk suka fito daga yamma da bangaren shamkin da duwan da ya fito ta nan shi ne ainihin abin da ake cewa magana ta rigimin da ake mutanen wajen zuwa jidda wajen mikati jidda ba wani mikati ba ne ba in aka sabka a jidda ita jufa tana arewa da kilo ya kilo da karanta da jidda na sabka ya kilo da na tsakanin ta kiro na ga dama kiro 170 ne tana da tare da wurin da na ka sabaka a jidda kenan to shi na kiri sai a ce setin ta tun da ana bin setin wuri misali nan ne karkada don da biyo ta setin karkada ko ba zo dukkan dutse ba ya biyo ta wurin heniya to ita ita wurin sabaka a jidda jidda wurin kanta tana gehi tana gusumcin asalin jofa sai ana ta kanta juba kin kanta garin musamman ruwa iya dan cikin ruwa akwai ga ce rabin rabin a ce an zuwa akwai yanzu rabin to a takaice yanzu kenan wannan wurin ya kace ake to a ta sai mu kuma sai mu a cikin ruwa yake an ka sabka a jidda ka huce wurin don sabka a jidda ya huce miƙatin shi ne saka cewa ana cewa to yanzu kamar sauran minti kaza ya ga muku an zo za a zo miƙatin minti kaza kowa shirya inda wannan rigimar tana zauwa gawa ga masu zuwa maka kai tsaye wanzu ya zo ya sabka a saudiya ya sabka a jidda ba bai zuwa madina in zuwa maka tsaye ne to a nan kenan ba a so ka sabka a jidda babu niyya babu harami shi ne zaka ga mutane suna niyya a cikin jirgi ya ga musu sauran mutane mun kusa wurin sai ku sa kayanku na harami a cikin jirgi ko su ma na ka na ka Nijar ma wata shekara da aka makara ana ana a da farkin Niamey za ku sa kayanku ku sa haramin kusan harami an zo zai wani to an zo daidai mikati waye ne tarbiya shi kenan wannan shi ne ake yi ya kasan haram na tun daga wani jirgi in kasan ba ka sabka a in kasan ba ka zuwa madina ko sa ka hanka a nan wani jirgi ko ka shiga cikin wannan ban ɗakin jirgi kasan ka isa kasa cikin dushi kasa ka hanka an zuwa to wannan kenan mu ne muke da matsala masu zuwa makka tsaye amma wanda shi madina baka matsala ko da ba ruwan ka sa harami he ka ta yi ɗan bulaguro ne zaka madina ita ko madina za ka wuta wuri sananne da kowa da kowa kenan a nan he ku zo he ka ɗauki niyyarka ka saka ganin ba gaskiya ya yi sauki ba wani problem kin niyya a cikin jirgi a yawa ne baka matsala in dai sai an zasa inda ba makara aka yi ba ko Nijar ko Najeriya ana kokarin alhazai a tafi Madina farko to in za a Madina farko nan ba matsala kowa baka sa kaya ko daya sai an ma sauka a Jidda ba ruwanka da baka cikin aikin haji ka sauka kuna kan asabka kai duka abin da ake yi ku tafi Madina ka je ziyara da a Madina ba aikin haji ko ni ba ba aikin haji ko daya Madina kullun ziyara ce amma ka je mata hajjar ka ta yi eh hajji ta yi wannan kuma ladan ziyara daban a je masallacin madina ya cikin wurin da aka zo ziyara amma bai cikin ka'ida hatta annabi zai haji ya zo makka sallama duk zai aikin haji daga madina makka ake zo aikin haji ba amma ɗauka ne aikin haji a madina sai an baro madina ba amma ne a madina ta aikin gaba daya sai an zo daga madina kenan wanda zashi madina ya mai sauki ya je sarka a madina in ya kada ziyarar shi kuma in ya so sai ya ɗauko mota an an zo wurin mikati guda ne nan kowa na yake shi shi ne kiran magana cewa wani man ata alaihinna min gairihinna mimman arada alhajja wal umara wannan wuraren duk wanda ya zo ta wannan wurin ko da wani gari ne ko da wata ƙasa ce in ya zo ta nan daga nan ya shiga layin yan madina misali yanzu mun suka lamu mun shiga layin madina tun na ga wasu masu hali suka musu sauka a jidda ya su ya su ta yi hufa su shiga mota ta su je ya su ɗauko su dawo wanda ba su zuwa madina tun da akwai dama wannan ya ɗan gari wanda yake masu jirgin yawo kai da ana raka kama akuya ana kare ka kama awakai ana raka ku a cikin mota ana ana ana kana ilga ku kama awakai da yake mutane na kai na warewa kenan wannan shine a kenan wurare da aka kayyade daga nan ne za a yi niyyar aikin haji ga wata a watannin kuma a wannan wurare hece wani aisha annan nabi sallama waƙata li'alil iraq za ta irq haka ya tabbatar ruwaya cikin sun nisa'i haka cikin ruwa da zuwa tabbatar da ruwaya dai ana aisha ta kace annabi sallallahu alaihi wasallama ya wa mutanen iraq wuri na niyyar aikin haji za ta irq can wuri ne sananne yanzu ya ce faman arada makkata da nusuk fala ya juzu lahu an yi tajawaza hadil mawaƙit hatta yi hurim duk wanda yake niyyar zashi makka don aikin ibada to bai halitta ya tsallake wurin da aka mai wurin niyyar shi ka huce miƙati ba ka harami ba kinan ƙa'ida kayan ka huce miƙati ya kamata ka tsaya ka yi harami ka yi niyya kuma a lokaci guda ya ce wa yi ƙwararru ihramu ƙabalaha yadda a bai dace ba ka huce ba kai ba kuma haka an ƙi yin niyya ta aikin haiki ko umara kahin miƙatan shi gangan da muka ambata
hadisin da gaba akwai saurawa wani kana
a ashe a can na tsallake na maganar hunna la hunna wa'annan wurare na 'yan wannan garin da aka ambata ne waliman ata alaihinna min ghairihin da duk wanda ya biyo ta wajen ba dan wannan garuruwan ba mimman arada alhajj wal umara ga duk wanda ya niyyar aikin hajji ko umara yace wa man kana duna zalik magana kenan ya rake jazakallahu khairan wanda a yanzu misali ga makka a nan nan an yi miƙati kaza nan kaza nan kaza nan kaza ko to a akwai garuruwa a cikin wannan wuraren sun fice wani miƙatin a nan akwai gari a nan akwai jama'a nan akwai jama'a akwai sun saka cikin makka ma gaba daya kun sun san aikin haji ya za su shi ne yake ce maka kenan wa man kana dunu zalika duk wanda yake ƙasa cikin wannan wurin miƙatin wanda ka zama kama a jidda misali wanda ka zama a jidda wanda ke zama a jidda yake zama zai zo aikin haji misali ɗan jidda da sauran jidda wadda ke cikin wannan wurare to kenan wanda yake cikin wannan wurare ya ce famin haisa an sha ɗan jidda kun ya zai kun da gidan shi kun ne haji kun ya tafi maka don da yake ƙasar haka kun daga inda yake zai ne aikin haji ya ce hatta ahalu makka min makka su kuma yan makka ba wani zuwa wajen gidan masajin aisha a ji a ɗauko niyya a inda kake gidanka kuna baka lawa muhajjar eh da baka muhajjar kuran shi kenan da baka lawa muhajjar za ka yi ne hajji kuran daga inda kake ba na magandan ba kasan umara na babu abu wannan bai cikin suna da aka kawo sai ba magana niyyar umara a cikin makka bai cikin sunna na a cikin kana cikin garin makka kai ne umara ka je kai umara iya cikin abin da alhazan mu suke nan kurakuran kwarai za ka hama suna tare da malamai har da malamai ga tudu da malamai aka zo an zaba waya ji an yi masallaci aisha sama baba na umara ya je dawo sama kakana ya je dawo zai wa wane ne kullum zai ta umara ya saba sunna bai cikin sunna abin da aka samu suke zama dogara da shi wanda kuma alhamdulillah gaskiya malaman saudiya kowace shekara suna ta fama lamtan ba kowa ke jin larabcin ba su kuma malaman hausa ba kowa ke bayani ba suna ta shankar mutane ana yawan zuwa masajin aisha suka ce bai cikin sunna mutum ya ce wai ya ɗauki niyya wai ta yi masallacin aisha ya umara abin da aka samu aisha radiyallahu anha a hajji da aka zo ta samu matsala an zo an ɗauko niyyar ta ake umara daga ta an zo ita hijini same ta annabi da shi wani ya ga ta tana tana kuka da kuma tana kuka ya sa kuma matsala ita a nufis ta aisha ka samu jini ne ba ta ce i jini ya zo mun duka gashi mun zo za a yi abin umara ya ce aisha wannan abu ne wanda allah rubuta ma ɗiyan hawa ta zaka ta maganki ifa alima fa alhaj komai da abin da ake hajji komai ya yi da ke amma kake tawafi kun shenata kenan za a je a wuta da ita mina a je muzdalifa a je mina kwana a je arfa a dauda komai yace ayi da kai ajin haji kurin tawafi ne ba za ki ba da ka'aba sai an dawo kin samu in yanzu kin zamana a gida kin samu tsarki a sakon da wuya ku ai wannan kwanakin ba a samu tsarki ba kenan an dawo daga kwanakin mina an zo gida kin ai jira ma in kin samu tsarki sai je ki tawafin ki guda zafin ki na fada kuma ki je ki sa'ayinki ya miki hajjin ki da umara ta cika ki zama kirani haka annabi ga mata to ban kasan mata an je an kare sai take tuna wa sauran mata kishiyoyinta sauran matan ai da suka yi umara ta mutu ko ta wasu suka je suka aikin haji can zai rasulullahi duk matan ka za su koma haji wani ko koma da haji kurin tunanin bi mata ba ta ana annabi ya faranta mata rai sai ya sa abdurrahman ɗan uwanta doke su ta hi ya gaya mata wurin misali na ga shara na wani wurin sanan ne dai zokta zokta musu na ce a hanzu nan. ta je wannan wurin da ke zo a yi wani dogo ne ku je wannan wurin ku zo da ita ta yi ita ma ta yi umara san kwancin hankali an ce wannan na farko a ɗansar ɗasar ma shi kashi abdurrahman kin bai bi umara ɗawon nata da ya karkata bai ba kun ba a taɓa samun ba manzan allah yana yana raye ba ta samu cikin sahabbai cikin sahabbai ko ko mata mun wannan sauran mata na nan zalama sauran mata nan zalama ba ta samu wata ba ta taba dokan umara daga makka ta ta dawo ta je ta ta dauko umara ta ta umara tana cikin makka sai da yan bulaguro ya zo kaga malamai ke cewa kololuwa za a yi magana kawun hadisin kololuwa kai aiki da shi to matar da ta samu matsala din ta Aisha mace ce ta je aikin haji ta je bata samu umara ba jini ya zo mata kinan ita ma ita ce za ta iya dogara da wannan magana ta je ta yi ita ma bayan aiki a yaki ta ta yi umararta shi ne ƙwararwa amma ta shi ma ba a samu matan magabata ba su suna yi ko matan sahabbai ko uwa mummunai matan ba samu suna yi ba to kira ma kai namiji yana kawai je yanzu je yanzu zuwa nawa ba a yi amma misali kana makka ko da ka zo ka umara ka tabbata ka yaji sai ta iya ta kama ka misali zuwa madina kadan madina huce miƙati to wannan kenan zaka samu laburo a nan kana iya yin umara don kayi wata wuta ne kayi wata daga cikin mikati kayi jirgin zaka sabon tafiya to a nan ne kurin ya zo a sunna za ka iya niyyar umara amma mutum ya cikin garin makka kullum kullum niyyar umara babu shi amma haji da wani abu ana yi amma wani ya saba shara ne kuma malamai kuma duk malamai sun yi wannan magana duk malaman kace su wani bimbaz su saimin su albani kuma ne yanzu malamai saudiya suna ta wannan bayanin suna ga mutane bai asali ka bari ma a mutane suna yi kinan amma ita haji ita ce kurin daga inda kake misali yanzu mun je mun yi umara muna jiran ana rakon takwas kun daga masaukinka an kaso daga cikin gida ko an kawo kawo bis kawo mota ta labbaika lahu muhajjan shikenan daga inda kake baka zuwa ko ina shi ta tare maka min maka to shi sai kina abin makaranta matsalake wa ana aisha annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-iraq zat irq nan sai zama yawa mutanen iraq wurin ne su zat irq faman arada makkah ta nusukin duk wanda yake niyyar makka da dan ibada ta aikin haji fala yajuzu lahu an yatajawaza hadhihi almawaqit hatta yurum bai halitta tsallake miƙati sai yayi haram yace wa yuqra al-ihram qabla kuma lokaci guda an karanta an ki yin harama kafin miƙati wa kullu ma ruya min al-ahadith fi al-hadd ala al-ihram qabla al-miqat la sih duk ruwa da zaka gani ta zo tana kwadaitarwa akan matsayin fadala ta yin harama kayan miƙati ba warta inganta ban ya ce ba ma rashin inganci ƙadiru ya na ƙiduha he ma ruwayar da ta zo wadda ta warware ta ta ci karo da ta warware ta fanzuru da kalama ala ilaliha fi sisla hadisar da'ifa kadiba sila na albani sila da'ifa na albani hadisi na 210-212 kagan dai ka kwaye maganin ya yi magana kan hadisan wani suka wancan bayanai yake cewa wa ma'asar ƙaunar imam malik wa ma'asar ƙaunar imam malik rahimahullah lirajulun arad an yi ulama kamar zulhulefa la ta fa fa inni akhsha alaikal fitna fa qala wa ayu fitnatin fi hadi innama hiya amyalun aziduha وأيف قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى إلى فضيلة كسر كسر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني سمعت الله يقول فلا الذين يخالف عن أمري أن تصيب فتنة أو يصيبهم عذاب عليم ya kawo wani aida ya ce abin da yake cewa nan me yayi kyawun magana imam malik ya ga wani mutum a rada an yi wani kabar zulhulefa wani mutum ne so yi niyya kayan zulhulefa malaka ce mishi la tafa'al kakkai fa inni akhsha alayka alfitna ina ma tsoron fitna fa qala ta wa ay fitnatun fi hadi me kun fitna me fitna kuma inma hi amyadu aziza dan min zan kare min zan kare alheri ma zan yi su miliyoni cikin harami qala wa ay fitnatun a'zam min an tara annaka sabaqata ila filatin kasar annabi sallallahu alaihi wasallam malaka ce mishi wata fitina ta yi girma kaman kaga kai wata fadala ta musamman da manzan Allah bi da ba kaga kai ka har ka san wani abu wanda yayi abin da manzan Allah yayi wata fitina ta yi wannan gare ka ta yi kaga kai ka riga kai manzan Allah ka riga manzan Allah ka wani abu manzan Allah bi ba akwai fitina ta yi wannan yace alhali naji Allah mai girma da buwa yana cewa falata ladin khalifun an amri an tasmi fitna ta asibu azabun alim ina sai hattara wanda suke saba ma umarnin shi an tasmi fitna tun asibu azabun alim ken duk masu saba umarnin manzo Allah sallama ko manzo Allah shine babban magaba daya duk masu saba ma umarnin shi su yi hankali kada wata musiba ta same su ko azaba mai tsanani kana imam malik kana yana kashe ga mai neman yan karin amiloli ya shiga wannan layin na samun azabar Allah ko ta fitar ta musamman an ce fitan tana ta gusa imani ma an ce fitina samu gushe imani kina wannan shine magana kenan karawa yi ka himmikati hadari ne kuma daga ya kawo na aya na gudun sabawa umarnin manzon Allah da abin manzon Allah yayi ka samu shi shi ga abin da in kace zaka zaka saban nashi kai kai shi ne wannan shine abin da yake ina ga nan kamata mu tsaya na mawaƙitar makaniya na wuraren da ya kamata yanzu kenan mun ci wurin da lokaci hajji kenan tana da lokatayya kuma mun ci wannan lokatayya wannan watannin shawwal zulqa'ada da kwanaki ko watan muharram kuma da wurare da aka yi na zulhulefa jufa na yalamlam da da zat maka ambata don dai wannan su aka ambata na wuraren da ake kenan guda hudu guda biyar kenan daga ne kamata lokaci ya gudu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته